الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا lahadi bakwai kina an shigo daren bakwai shida daren bakwai ga watan takwas miladiya hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda ya daidai da 25 ga watan daya miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi masalam shekara ta 2026 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a satin da ya gabata mun fara bayani a aya ta 50 da tara kenan da takwas zuwa da tara a cikin suratu yunus a shafi na 215 sai lokaci ya muna halinsa a yau za mu tashi a wannan ayar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya malam Allah ce qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizq
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qul ara'aytum ma أنزل الله لكم من رزق فجعلتم فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون
نعم القرآن كنا تو kafin mu fara bayani akwai matsala guda biyu da za mu istidraki tun da yau ita ce ga alamu ranar ƙarshe da tafsiri na mako-mako sai kuma a cikin watan ramadan in Allah ya so ya yadda matsala ta farko wadda za mu istidraki a kanta shi ne cewa a karatu da muke yi a masallacin meka diesel ko ba haka ba mun taɓo wata matsala cikin sharhi na sahihul bukhari a cikin littafin fathul bari na ibnu hajar al-asqalani muka kawo ɗaya daga cikin ruwatul hadith muka ce sunansa abu uruba to a wajen bincike da na ƙara zarfafa bincike sai na gano sunansa ba abu uruba ba ne sunan shi abu aruba ainihin fata ake mata kuma kanan ba ne to amana ce ta mi ta ilmi dole a faɗa don ba a san ko rayuwa za ta yi tsawo ba kuma ko ba ka faɗi duniya ba in ka gano ba ka faɗa ba lahira ka faɗi gaskiya ɗaikin matsala ta biyu sai kuma ayar da ta gabata wadda muka yi bayanin qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un ko ba haka ba to muka ce jamhur sun karanta falyafrahu qira'a ce wato ita ce ta jamhur ruwaisu kuma wanda rawi ne na yaqub ya karanta faltafrahu ko ba karan bane mun ka ce akwai riwaya shadda falitafrahu an yi malamun kasra sannan kuma akwai qira'a falitifrahu an gane ko ita ma shadda ce kuma akwai qira'a fafrahu to cikin bayanan da na kawo sai na kawo cewa waɗansu sun yi suka ga ƙira'a ta ruwais ko ba haka nan bane tunda sun ce ga ƙa'idar larabci in za a amfani da lamul amri ana umurni ne da fi'ili amri kai tsaye ba fi'ili mudari'i mai lamun ba misali in mutum na gabanka sai ka ce izhab baka cewa litazhab ko ba haka nan bane to sun ka ce wannan shine sun ka kawo amma cikin raddin da mun kai musu sai muka ce abu na farko tunda qur'ani ya zo da uslubin to wannan ya isa ya zama to shaida dan alqur'anu huwa arqa wa a'la fasahatan min jami'il kalam dai kenan na biyu sai muka kawo mas'ala ta istishhad bil hadithin nabawi saboda mi an kawo wani hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda yace qumu fali usalli lakum kaga nan sai ce qumu fali usalli kaga allamu lamul amri mun kace ko ba haka ba kenan kuma gashi yayi umurni da lamul amri da fi'ili mudari'i kuma li- wato lil- lil lil mukhatab ba lil ghaib ba to kaga kuma in hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam kuma karshen mi karshen larabci to anan ne mas'alar take da dan bukatar karin bayani saboda istishhadi da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mas'ala ce wanda akai sabani a tsakankanin malaman lugha muna ganewa wasu ka ce to waɗanda suka ruwaito hadisi idan an tabbatar da lafazin na manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam ne za a yi istishahadi da shi amma waɗansu hadisan an ruwaito su da ma'ana kenan ko ruwaito su da ma'ana shi ke sa ba su zamantowa hujja a lugha mun gane wannan da kyau don kakace wani malamin lugha ya ce ba a istishahadi da hadisi gaba ɗaya to ashe wannan hadisin da muka duba hadisi ne na Anas bin Malik yana cikin Sahihul Bukhari da Muslim da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace qumu fali usalli lakum ashe ko da nayi bincike sai na gane akwai sabani kan riwayar lafazin an gane ko ashe riwayar ta zo fali usalli lakum kaga li usalliya sai ta zamanto lamu lamu ta'lil wanda suke ce ma lamu kai usalli ya fi ili mudari'i ne mansubin biha kaga kenan nan ba a istishhadi da wannan riwaya akan cewa an yi umurni don ba lamul amri bace sannan wata riwaya da ta zo fali usalli lakum shi yasa waɗansu malamai suka ce lamu kai ce amma ba a yi ma fi'ilin nasba ba a ce usalliya littakhfifi saboda wasu larabawa suna irin wannan marko su ce li usalliya sai su ce li usalli wata riwaya da ta zo ƙumu fala usalli lakum fala usalli an yi malamun fata waɗansu malamai suka ce allamu lamu libtida'i ce kenan la usalli wanda aka ce ma lamu lamu libtida kamar ka ce la muhammadun jalisun waɗansu malamai suka ce a'a lamu lamu al'amri ne amma an yi mata fata an ka ce fala usalli an gane ko kenan sai ya zamanto wasu daga cikin larabawa ana kiransu banu sulaim a saudiya akwai su a sauran kasashen laraba akwai su banu sulaim su lamul amri fatha suke mata kenan sai zama to fala usalli fala usalli lakum sannan kuma waɗansu sun kace a'a allamu nan jawabul qasmi mahdhufun ne qumu fala usalli lakum ay fa wallahi la usalli lakum a wata riwaya da ta zo sai ya zama to fala usalli an gane ko fala usalli lakum an gane ko sai sun ka ce to an yi malamun kasra kuma an yi hasfu harful illa kenan fallamu lamul amri kuma fal usalli lakum ana iya mata jazma saboda larabawa suna malamul amri jazma in harfi ya gabace ta a wata riwaya fala nusalli ku tashi mu yi sallah fala nusalli mun gane ko sai zama to lamu lamul amri ce akwai wata riwaya fa usalli lakum babu lamun an gane ko to kaga wannan riwayoyi ne daban-daban shi yasa kenan nan sai ya zama to istishhadi da wannan hadisi akan wannan mas'ala ta lugha zai yi mi zai yi wahala saboda mi saboda akwai ikhtilafur riwaya hadisin kuma yana cikin sahihul bukhari da sahih muslim hadisi ne na Anas bin Malik radiyallahu an kakarsa anna jaddatahu mulaika kakarsa ce ake ce ma mulaika da'at rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama li ta'amin sana'athu lahu ta yi wani abinci na musamman ga shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam fa'akala minhu sai ya ci daga wannan abincin sun makala ya ce ƙumu fala usalli lako kaji asalin asbabu wurud alhadith mun gane wannan to don haka istishhadi da wannan kaga tun da riwayatkin sun yi ikhtilafi kaga bai zamantowa hujja domin malaman usulul fiqh suke cewa idza tatarraqa al-ihtimal batal al-istidlal tunda yahtamilu an yaqula kaza yahtamilu an yaqula kaza yahtamilu an yaqula kaza kenan ba za a yi istishhadi da shi ba ban sani ko mun fahimta ba kuma inda mas'alar take da hatsari mutum in zai umurta kansa ai shi nan ba a istishhadi da shi tunda baka iya umurnin kanka kana ga'ibi in ka ce la usalli tunda kana nan kai dole in zaka umurnin kanka dole kana nan kaga nan ba zai yi ba sai dai qumu linusalli nan mali nusalli kaga damirul mukhatab ne saboda bayyuwa ka umurci kanku ku yi sallah alhali ba kwanan sai malamai sun kace to kuma waɗansu daga ciki sun kafa hujja da wani hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam li ta'khudhu masafakum mano kuma zalla sallallahu alaihi wasallam ce khudhu masafakum ku riki sahun kuma ana ku daidaita sahu sai ce li ta'khudhu kaga ya amfani da lam lamul amri kuma ya kawo fi'ili mudari yace li ta'khudhu sai suka ce ɗaya daga cikin malaman hadisi da ake kira imamu zaila'i wanda wani gari ne a can cikin nisba ce zuwa wani gari da ke ƙasar somaliya a cikin takhrij a hadisul kashaf da ya yi sai ya ce hadisi ne gharib in an ce gharib ba akan istilahin malaman hadisi ba sheikh nasiruddin al-albani rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin a cikin silsilatul da'ifa yake cewa wa hadhihi adatuhu fil ahadith allati wato kenan al'adarsa ce a cikin hadisan da sun zo cikin hidaya don ga haka wala aslalaha in ka ji shi imamu zaila'i ya ce la garibun yana rufin hadisin bai da asali kenan kaga ba yana rufin garib ba irin wancan wato kamar yadda zuwa kul garibun marawa rawin faqat sai ce to don haka ka kiyaye da wannan don haka yana da kyau ka san manhajin malami ka san yadda yake tafiya da mas'ala domin tana yiwa yana da wani istilahi a cikin littattafansa ko yana da wani istilahi a cikin wani littafi kada ya amfani da wannan in ba haka ba sai kai ta cewa yayi kuskure yayi kuskure alhali ba kuskure ba kai ne baka san manhajin shi ba sai abu na ƙarshe da za mu ƙara akwai hadisi na mu'az bin jabal wanda imamu tirmizi ya fitar da shi da imamu ahmad shine wani hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala masafikum ala masafikum ku zauna a sahunku an gane ko da rufin kada ku tashi to kaga wannan shi ne hadisin da ya inganta amma li ta'khudhu masafakum hadisi ne wanda bai inganta ba in ka gashi cikin luga ka kafa hujja da shi sai kuma hadisi na Jabir ibn Abdullah wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hajjatul wada yace khudhu anni manasikakum ko ba haka nan bane to akwai riwaya da ta zo cikin sahih muslim li ta'khudhu manasikakum to kaga duka ta zo da su yace khudhu anni lita'khudhu anni idan ana son ayi istidlali shi sai a rasa wanne ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa in ya faɗi biyu to kenan dukkan su sun tabbata ana iya cewa khudhu anni lita'khudhu anni ko kuma a'a sai an tabbatar da shin wanne ne ya faɗa daga cikin su in ya faɗi biyu magana ta ƙari sai ayi istishhadi da su in kuma guda ya faɗi to wanne ne ya faɗi da lafazin sa kaga da bukata sai an tantance wannan mas'ala amma duk inda ta kai ta kawo umurnin wanda yake nan alhadir da lamul amri da fi'ili ƙur'ani ya zo da shi a ƙira'atar wais kuma mutawatira ce faltafrahu kada wani malamin luga ya zo ya ce muna wannan babu shi don ba shi yiwa mabar ƙur'ani mu kama ka a matsayinka na wa wallahi ba ka isa ba kuma ba za ka isa ba waɗannan matsaloli suna buƙatar bayani adalci ake so cikin bayanin matsala to wannan shi ne abin da zan ɗan yi bayani saboda yanzu karatu zai dakata sai cikin watan ramadan ba a san ko rayuwa za ta kai ko ba za ta kai ba Allah ya muna jagoranci malam saboda daɗin wannan ayar daɗinta don Allah sake karanta muna ita
قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون كما يد تفسير ميكي قدانا منا فاراواني دبيان wato ilmul munasabat in ba a samu asbabun nuzul ba in kuma an samu asbabun nuzul wani lokaci za mu fara tafsiri ne da asbabun nuzul sannan mu zo zuwa ga munasaba wani lokacin mu faɗi munasaba sannan mu zo zuwa ga asbabun nuzul haka ne ko ba haka ba to yayin da hali ya kama an ba yanzu za mu zo ilmul munasabat saboda shi ne muke da wato abin nan da kanshi nan ba mu da bai bayani mun yi bayanin kan asbabun nuzul a satin da ya gabata muka bayyana cewa waɗannan ayoyin waɗanda sun kace ayoyi ne wato madaniya wannan zance bai inganta ba ibnu ashur a cikin tafsirin sa at-tahrir wa tanwir yace isti'nafun wata magana ce wadda aka fara amaran umiran nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam Allah ya umurci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi an yaqula hulil mushrikina ya faɗi wannan magana ga mushrikai ya gaya musu a isar da sakon Allah yace waftitahu da Allah ya bude wannan aya kinan wannan bayanin ko wannan umurnin bi qul da yace qul li qasdi tawajjuhil asma'i ilaihi dan saboda ana son wato kunnai a ce su fuskance shi amma sai bahaushe ce wato a karkada kunnai aji ko ba haka nan bane yace wa munasabatu wuqu'ihi kuma dacewar shi aqba ma taqaddama bayan abin da ya kamata ya gabata annal kalam al mutaqaddim kenan magana da ta gabata haka takdhibahum bil qur'ani an yi zancen sun kare ta qur'ani ko ba haka nan bane sun ce iti bi qur'anin ghairi hadha aw baddil koko in hadha illa asatirul awwalin ko ba haka nan bane to wadda'uhum annahu muftaran sun ce alqur'ani kirkire ne am ya ƙuru naftara wa annahu laysa bihaq alqur'ani ba gaskiya bane thumma ibtal an yakuna alqur'anu muftaran ala Allah sai ko Allah ya kore wannan ƙaryatawar da sun kai sun kace qur'ani ba daga wajen Allah bane Allah ya ce wa ma kana hadha alqur'anu an yuftara min dunillah li'annahu ishtamala ala tafsil ash-shari'a domin alqur'ani ya kumshi fayyace an gane ko hukumce-hukumce na shari'a wa tasdiqil kutubi salifa kuma qur'ani ya gaskata littattafan da sun ka gabace shi ko ba karan bane musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurah wa li'annahu a'jaza mukaththibihi kuma daga cikin dalilan da ke nuna alqur'ani magana Allah ce saboda ya gajiyar da waɗanda sun ka karyata alqur'ani an mu'aradatihi cewa su kawo irin alqur'ani an yi ta magana an ce su kawo qur'ani gaba dai sun kasa an ce su kawo sura goma sun kasa an ce su kawo sura ɗaya sun kasa kaga wannan ya nuna cewa an gajiyar da su ya ce to falan mastaufa zalika lokacin da Allah ya cika bayani game da wannan bi audahi hujjatin da hujjoji ko ka ce hujja mafi fitowa a fili ko kuma hujjoji daban-daban da Allah ya faɗa wanda suke bayyane wa banat liqasid lihtida'il mahajja sannan tabbayyana ga wanda shine wato banat kenan wato tabbayyana ga wanda yake son shiriya hajiya tabbayyana gare shi la jarama yace babu shakka dalatin naubatu sai ta juyo mai juyowa ta juyo kenan yanzu tur ya kawo gare su ila izhari khatali uqulihim na Allah zai nuna hankalinsu wato hankali ne mai tasgaro hankali ne wanda yake ragagge ba cikakken hankali ba khatal shine khata an gane ko asalatul ra'i sanatni عن الخطأ وحلية الفضل ذانتني عن العطل واختلال تكذيبهم كما ألا ينون اختلال تكذيبهم ألا يبات قرية ودسون كما القرآن فإنه بعد أن كان تكذيبا بما لم يحيطوا بعلمه تاريخ وألا يفتيش sun karyatar da abinda ba su kewaye sani da shi ba kaga abinda baka sani ba ka ce karya ne in an ce ka kawo dalilai sai kai shuru shi yasa kullum muke ce madalibai kada ka ce abu kaza gaskiya ne ko karya ne sai in kana da dalilai in baka sani ba kai shirunka don ka huta faqadir takabu fi dinihim sai Allah ce sai ibnu ashur ce to kenan sun ai sun irtakabu ma'ana sun aikata aika aika fi dinihim a cikin addinin su bima yalzamuhum ga abinda zai lazimta musu cewa minhu game da shi alkur'anin mumathalatal hala a kawo tamkar halinsu muna ganewa allati ankaruha wanda sun kai musunta fa innahum domin su qad wada'u wada'u dinan sun aza addini faja'alu ba'dha arzaq faja'alu ba'd arzaqihim halalan lahum sun kace wani arziki halatu ne kaza halatu ne kaza haram ne ai kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ai sun halattar da wadansu abubuwa kuma sun yi mi sun haramtar da waɗansu abubuwa ya ce to fa in kana zalika haƙƙan in ko abinda wa ba zuhun haraman alaihim sashe kuma haram ne a kansu kenan sashe halat sashe haram fa in kana zalika haƙƙan in wannan ya kasance gaskiya bi za'mihim da riya wadda sun kai inji malaman zauri ma'ana maganar da suka faɗa فمن الذي أبلغهم تلك الشرائع أبلغهم تلك الشرائع عن الله halar da haram da suka aiki da su kahin ƙur'ani hisabka ba sun ce bai dace mutum ya zo da su ba to su waye ka musu wannan shi abin tambaya muna ganewa ya ce walimaza taqabbaluha amman shara'aha ya an kai mutane irin su sun ka ce musu kaza halat ne kaza haram ne suka karba an gane ko amman shari'a halahum wa lam yukaddibuhu mi yasa ba su ce ma mutanen makka ba da sun ka halatta musu sun karamta musu sun ka ce ƙarya kuka ina na Allah ya ce ku yi bayani wa hum la yastati'una an yaltazimu zalik su kuma alhali ba su iya yin hakan ga tunda ba su iya zuwa su tambayi waɗancan amma qur'anin ne suke cewa ba daga wajen Allah yake ba wa in kana zalika min tilqa'i anfusihim in ko ya zamanto su mutanen da sun ka halatta sun ka haramta ba daga iz- ba da izinin Allah bane daga wajen su ne faqad iftaraw ala Allah sun yi ma Allah ƙarya ko ba haka nan bane mutanen da suke nan cikin garin Makka suna halattawa suna haramtawa da cikin jaziratul Arab da kun ka yadda da halattawa su da haramtawa su a ina na sun ka samo nasi Allah ne yace musu su halatta ko su haramta ko ko daga wajen su ne in daga wajen su ne kenan su da sun kai ma Allah ƙarya ba sani kuma fahimta ba ya ce to falazima hum ma alsaquhu bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam abinda sun ka li rata ya ma manzan Allah sun ka liƙa ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya lazimce su fa aliqa bihim sai ya damfala da su inji malaman zauri ma'ana ya rata ya gare su wa barra Allahu minhu rasulahu sai Allah ya barantar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibnu ashur yace fa hadha al-istidlal irin wanga uslubi na kafa hujja min at-tariqil musamma yana daga cikin hanya ta kafa hujja wadda malamai suke cewa bil qalbi a juya ta fi ilmi al-jadl a cikin ilmin jadl in kaji an ce al-qalbu cikin ilmin balaga al-qalbu daban in an ce al-qalbu cikin nahwu tana da ma'ana daban in an ce al-qalbu a cikin ilimin tattaunawa ilmul al-bahth wal munazara ma'anar shi daban in an ce al-qalbu cikin yaren larabci zuciya ka sani to amma in ana tattauna cikin wani ilimi ba wannan kalbo aka zance ba shi sa ɗalibin ilimi kakka ɗauki cewa larabci ya ishe ka ka gane ko wani fanni a'a shi ya- larabci wasila ne ba gaya ba to kaji abin da ya sa muna ganewa ko sannan ibn ashur yake cewa thumma inna ikhtiyara al-istidlal alaihim abin da yasa Allah ya zabi kafa hujja akan su bi shay'in min tashri'ihim na daga abin da sun ka shar'anta fi khususi arzaqihim game da abin da ya shafi arzikin su yazidu hadha al-istidlal munasabatan bi akhir bi akhir al-kalam yana ƙara sawon magana ta dace da ƙarshen magana allazi qablahu wanda a gabanin sa li yadhhara ma fihi don ya bayyana a cikin shi min husnit takhallus lahu abin da yake cewa husnut takhallus kyakkyawan keɓanta kamar ka kubuce ma abu ma'ana kun san in za a rabuwa akwai rabuwa mai kyau akwai da mi rabuwa da bata da kyau wani idan zai rabu da kai zai rabu da kai lami lafiya wani kuma in zai rabu da kai yana tunanin ya za a yi shi maka illar da sai ka mutu ko kun rabu ba manta da shi ba shi yasa in ka gane mutum mugu na in za ku rabuwa ka gaya mai Eh, zai ce to bari in ɗibi rabona eh wani mugu in ya gane za ka rabu da shi ko da yana cutar ka sai ce to bari in imanin zaban kwana kamar cin tuwo na in wani ya ga tuwo ya kai ƙarshe sai shi kwance ƙasa ya tafka ƙatan yan loma Allah kaga ko kun ci gaba da ci wallahi abin da ya kwasa ya hina ku to shi ake cewa husnul takhallus to nan husnul takhallus shine ana magana akan wani abu to ana son a cerata a tai zuwa ga wani abu amma sai a bi uslubi mai kyau yadda kaman ba baka ji an yi mi ba kaman ba baka ji an bar waccan magana ba shine yace min husnul takhallus wa dhalika akhara al kala akhirul kalam al mutaqaddim jumlatu huwa khairun mimma yajma'una abinda Allah ya karkare waccan aya da shi huwa khairun mimma yajma'una ay min amwalihim tunda an ce huwa khairun mimma yajma'una ko ba ka dan bane mun yi zancen falala Allah da rahamar shi ko a ce alqur'ani ko abin da ya kama da haka to shi ne mafi alkhairi daga abin da suke tarawa an yi zancen mi kenan dukiya to daga nan sai an ka samu munasaba qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin kaga sai zamanto rizq yajma'una kamar ka ce huwa khairun mimma yajma'una min al-arzaqi to qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin kaji ko to kaji munasabat yace wa tilkal amwalul lati razaqahumullah arzikin da Allah ya basu ko iyaha faja'alu minha halalan sai sun ka sanya wani arziki halal wa minha haraman sun ka maida wani haram wa kafaru ni'matallahi sun ka butulce ma ni'ima Allah idh harramu ala anfusihim sun haramta makawunan su min tayyibati ma a'tahum na daga kyawawan abubuwan da Allah ya basu min ama a'tahum rabbuhum an gane ko wa hasbuhum bidhalika shana'atan ibnu ashur yace wannan ya ishe su abin muni bihim mulsaqatan abinda Allah ya dan falaga kansu ka zo ka haramta abu Allah ya halatta shi ba tare da wata hujja da dalili ba akwai abin da yafi wannan wa ab- wato wa abwaban min alkhairi fi wujuhihim mughlaqatan kenan wa hasbu dhalika wa hasbuhum bidhalika shana'atan wa abwaban min alkhairi kuma ya ishe su hanyoyi na alkhairi fi wujuhihim a ga- game da fuskokin su mughlaqa wanda an ka rufe musu ma'ana sun rufe makansu don an ce aghlaqa fi wajhihi albab ma'ana ya liƙe masa kofa yana kallon sa shine abin da ake nufi Allah ya halatta abubuwa waɗansu sun zo sun haramta to kaji munasabar wannan aya da ayar da ta gabata da ayoyin da sun ka gabata isu waɗancan ayoyi da sun ka gabata bayan sun tabbatar da cewa alkur'ani ba kire ba ne to ana son a yi musu raddi a'a ku ne kun kai ma Allah kire don ku ne kun ka haramta abubuwa ba tare da dalili ba sannan kuma ta fuskar lafazi sai an kai a bari sai da an ka zo magana arziki huwa khairun mimma yajma'una sannan an ka zo da wagga magana sai zaman to munasaba guda biyu suka haɗu anan mun gane kawo kaji abin da ibn ashur ya ce ilmul munasabat in yayi maka daɗi ka amsa in bai yi ma maka aji manti dole ne ka san shi wani jiran ɗaya ka waɗi ce bai yadda ba ta wannan wani abu ne ai kowa mana ya ce bai yadda ba ko a'a hankali za a dubawa in abu ya dace a karba in bai dace ba kuma ba za a karba ba to kaji abin da ibn ashur rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ya faɗa yanzu sai mu dawo cikin tafsiri na jalalaini ya ce ƙul ara aitum kenan ya ce mai jalali ne akhbiruni ku bani labari ma an zalallahu abinda Allah ya saukar sai ya ce khalaqa intabe wani lokaci kalima ta anzala a wajen ɗinsu malamai za mu zo bayani zai zo tana ɗauka khalaqa kaga asalin anzala shine mi saukarwa amma waɗansu malamai suka ce wani lokaci anzala tana ɗauka khalaqa kaga baka san wannan ba wa anzala lakum minal an'ami samaniyata azwajin Allah ya saukar muku wadansu malamai suka ce ya halit- ya halitta muku amma wadansu na ce a'a sai da an ka halicce su na an ka saukar da su ban sani ko mun fahimta ba don kai hattara wani ce ce anzalallahu an ka ce kai mallan anzala shine sabkarwa to gashi nan nan khalaqa an ka rubuta kuma wa anzala lakum min al'an'ami samaniyata azwaj da yawa daga cikin malamai suka ce Allah ya halitta muku ake nufi ba ana nufin an saukar da su daga sama ba tau to ma anzala Allah abinda Allah ya halitta lakum lakum don ku an gane ko ba don Allah ba shi Allah bai da bukata hatta da layya da kake yi kai na ga cin dama ha Allah bai cin dama Allah bai bukatar jini malamai waɗansu bokaye da malamai duba da suke cewa sai an yi yanka to Allah bai bukatar jini don Allah ba maye bane kuma Allah ba aljani bane lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha in ma kai yanka rago da kai da matarka za ku ci kuma Allah shi baka lada amma mu ce haramun bane ayi yanka don biyan bukata a musulunci amma kada a sa surkulli domin yanka shi na daga cikin abubuwan da ake takarrub kuma a nemi biyan bukata a wajen Allah mun ji wannan da kyau kawai ne ce mun bata mai abincin shi eh to ma anzalallahu lakum min rizqin abinda Allah ya saukar muku na arziki faja'altum minhu haraman sai kun ka sanya sashen shi ya zamanto haram ko minhu haraman wa halalan kun ka sanya sashen shi ya zamanto halat yace kal bahira kamar braqumi wanda ake kira bahira was-sa'iba da sa'iba wal maita da kuma maita kaga ni sun halatta maka su waɗannan abubuwa ba su kadai bane nan misali ne ya ba su a ce kal bahira kuma cikin suratul eh, ma'ida kuma ka duba tafsirai daban-daban ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakin alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib kuma ba wannan dai sun ka haramta ba hatta da kayan noma akwai waɗanda sun ka haramta وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون سنن وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون kaga sun mai da wani haramun sun mai da wani halat bari mu je mu ga abinda mai jilani ya ce kafin mu dawo qul ka tambaye su Allahu adina lakum ko ba ka nan bane nan Allahu sunan Allah ne to hamzatul istifhami ta zo sannan kuma ga hamzatu alwasli tunda suna Allah Allahu hamzatu waslin ce to tunda ta hadu da ita sai an ka maida ta istifham to dan ka gane tambaya sai an ka ce Allahu adina lakum shin yanzu Allah ne yayi muku izini ba sani ko mun fahimta ba kuma a cikin qira'at akwai qira'at da take zuwa da ba sai an ja ba a Allahu adina lakum am ala Allahi taftarun mun gane wannan kakka jona karanta a Allahu adina lakum kace babu shi shin a Allahu adina lakum Allah ne yayi muku izini fi zalika a cikin wannan bit tahlili game da halattawa wat tahrimi da haramtawa mai jalali ne ce la Allah bai musu umurni ba am koko bal a aha ala Allahi taftarun ga Allah ne kuke kirkira ƙarya takdibuna kuna ƙarya bi nisbati zalika ilaihi ku danganta wannan zuwa gare shi shi yasa galibin mutanen da suke sukan masu gaskiya in kana da hankali sai kaga su bannar da suke aikatawa talinka wannan tana yiwa kuskure kai ko ko haka nan bane to su abin da suke aikatawa ya wuce wannan shi yasa makruhin mallami idan malami ya aikata makruhi ana ganewa zai yi munin da tahi haram ta jahili biliyan daya jahili shi ta iskancin shi babu ruwan mutane da shi amma kai malami kana dan yin kuskure guda sai a ci hadda kai malam kamar malami ba asumi ne malami yana kuskure kawai ga nan bane to amma kuma wani lokacin ba ma kuskure kai ba saboda kai ka ce abi gaskiya to kowa yanzu ya zama makiyin ka jiran dai aka kai kuskure saboda ka ce abi Allah to nan shine Allah subhanahu wataala yayi musu raddi amma ala Allah taftarun intabih koko ga Allah ne kuke kirkira ƙarya ba a cewa alallahi taftaruna kuna kirkira ƙarya akan Allah ba a cewa saman Allah la yajuzu listi'la alallahi la haqiqatan wala majazan domin ita wagga ala ta zo saboda shi fi'ili na iftara yana ta'addi ne da ala kaji wannan da kyau ba a cewa wa alallahi falyatawakkalul mu'minuna kace saman Allah ne mu'minai suke rorayi saman Allah la yajuzu listi'la alallah ba wani abu saman Allah huwa الأول والآخر والظاهر والباطن وهو القاهر فوق عباده ba abu abin da ke sama Allah la hakikatan wala majazan kakka to wanda wani majazi shin mun ji wannan da kyau to kun ji abin da ayar ta kumsa game da ɗaiɗaikun kalmominta sai mu dawo zuwa ga abin da ya shafi tafsirinta qul kace da su ara'aytum ku bani labari ma anzalallahu lakum abin da Allah ya saukar muku min rizqin na arziki alramma lakum maza ne ko mata to ina mata suke ai su ma matan akwai masu haramta masu halattawa ko ba ganin bane sai kuma ce lakum bai ce wala kunna ba kuma faja'altum bai ce waja'altunna ba haraman wa halala qul allahu adina lakum bai ce wa adina lakunna ba am ala allahi taftaruna ko ba ganin bane nan sai ka ce mi amsa ya amsa take anan shine wato lakum sai zamanto litaghlib litaglibi janibin zukuri ala janibin inas ina fata an fahimta yawwa ba dole bane sai an kawo na mata wannan kenan ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halala wagga faja'altum minhu haraman kun ka sanya haram wa halalan da kuma halat ibnu ashur yake cewa anan da Allah ya ce mahallul inkari ibtida'uhu wa ja'aluhum ba'd ma razaqahumullahu haraman da asalin abinda Allah ya musu musu a cikin wannan aya farko shine abinda sun ka haramta an gane ko shine Allah yake musu yace wa amma atfu halalan ala haraman amma da anka kawo halalan akan haram an ka ƙara shi ya ce fa huwa inkarun bittaba'i asalin inkarin ga abinda an ka haramta ne ba ga abinda an ka riba an ka halatta li'annahum lamma amadu ila ba'd ma ahallallahu lahum domin lokacin da sun ka nufaci sashen abinda Allah ya halatta musu faja'aluhu haraman sun ka ce wannan haram ne wa mayyazuhu sun ka rarrabe shi min jumlatin rizqi daga cikin jumlar arzikin da Allah ya musu faqad ja'alul halala aidan halalan kenan asali su ba halittawa sun kai ba dama Allah ya halitta abin ko ba ka bari to amma da sun ka ce wannan haramun ne muna ganewa to tunda sun ce wannan haramun ne kai tsaye sauran zai koma mi zai koma halat to amma asalin shi ai halat ne ba suna sun halatta shi ba ai Allah ne halatta shi to amma saboda halat haramta wadda wannan da sun kai sai zaman to shi ma halaccin ya koma nasu dan saboda suna sun ka ga dama sun ka ce wannan halat ne wannan haram ne amma asalin halaccin nawaye na Allah ne amma saboda sun kebe wannan sun ce halat ne haram ne to kenan wancan ma dalilin da su ya koma halat ba don Allah ya halatta ba don saboda suna sun kaga dama sun kace wannan halat ne ban sani ko mun fahimta ba shi na sai yasa yace to wannan kenan asalin abin da anka kawo shi shi wa mi- halalan wato halalan kin ya shigo ne saboda an kawo haramun ba wani tajdidi bane ba wani sabon halacci bane dama Allah ya riga ya halatta shi yace da kuma Allah yace wa qawluhu halalan yace atfun ala haraman wat taqdiru wa minhu halalan kina asalin magana qul ara'aytum ma anzala Allah lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa minhu halala sai an ka cire minhu ba sai an kawo ta ba an gane ko kun sanya sashe halal kun sanya sashe haram ina fata an fahimce ni to don haka faja'altum minhu ah, haraman wa halalan qul kace da su Allahu adina lakum shin Allah ne muku umurni am ala Allah taftarun ko ko dai kun kirkira ƙarya ne kun jingira ta ga Allah wagga am ka riƙe ita am tana iya zakuwa lil istifhami akwai am munqati'a akwai am muttasila muna ji da kyau sannan am tana iya zakuwa lil idrabi shi kuma idrabin nan akwai al idrabul intiqali akwai al idrabul ibtali duk in baka fahimci wannan ba kenan kaga akwai matsala wajen fassararka a ni na ga maka gaskiya to nan wagga am ka rike sunanta alramma sunanta muadila mu'adila in an ce mu'adila wadda ma'ana wato cikon abin da ya gabata ne in an ce mu'adila ai mu'adilatul lil hamza kamar abubuwa ne guda biyu ana son a daidaita su ba shine adalci ba to sai ta zo sai ta daidaita Allahu azina lakum shin Allah ne yayi muku umurni am ala Allah tafsirun ku ƙarya kuke yi kenan kaga dole cikin biyu sai an yi mi sai an dauki guda masani ko mun fahimta ba to ta saba ma am wadda ba mu'adila ba dan ita wagga alhamza take gabatar ta Allahu adina lakum ko ko in alhamza bata gabace ta ba to sai a kaddara wannan alhamza amma ita waccan ba a kaddara mata komi am yaquluna iftara shikenan kaga nan babu a yaquluna am yaquluna a'a babu babu alhamza to shan Allah ne yayi muku umurni amma ala Allah taftarun ko ko dai kuna kirkira ƙarya ne ku jingina ta ga Allah subhanahu wataala akwai mas'ala guda biyu da ya kamata mu kawo bari mu dan yi wani bayani kaɗan a cikin littafin al-iklil fi istinbat at-tanzil na Imam Suyuti sai ya kawo wannan aya yace qul ara'aytum ma anzala Allahu lakum min rizqin yace istadalla bihi nufatul qiyasi malaman da ba su yarda da qiyasi ba ko ba haka nan bane irin su zahiriyya su ba su yarda da qiyasi ba duk abin da yazo cikin nassi shi suke aiki da shi in babu shi nassi cikin nassi ba su yarda da qiyasi ba yace wa fihi dalilun annahu la hukma lil aqli kuma akwai dalilin cewa hankali bai da mi bai da hukunci ashe bayyuwa a bar shari'a ga hankalin mutane muna ganewa ma'ana sai in nasu ya tabbata to a nan ne masu zahiriya sai su sai su lake su ce ai hankali bai aiki ba haka ake nufi ba a'a shi in ka ji mutum ya halatta ko ya haramta in babu hadisi ko aya to zai yi amfani ne da hankalin shi yayi istinbati karkashin mi karkashin aya ko hadisi wannan ba hankali bane an gane ko zalla a'a hankali ne ya gano abin da nassi ya tabbatar da shi muna ganewa saboda in ka dauki mazhaba ta zahiriya da yawa daga cikin dalibai ko su zaman to sun san mazhabar zahiriya sun kama ta ko ko wani lokacin suna aiki ma da manhajin zahiriya don sun ce ba a cewa mazhaba manhajin zahiriya babu sani ba sai mutum ya ce maka ai shi abu in ba ya gane shi cikin nassi karara ba bai yarda da shi ba ko ba ka nan bane to irin wannan wani lokaci rikici na ga kawo shi amma kafin in je wagga mas'ala imamul qurtubi wato imamul suyuti ya kawo ta ne asalin ta cikin tafsirin imamul qurtubi take shi yasa akwai wani littafi sunansa mabahithul illa في القياس عند الأصوليين تأليف الدكتور عبد الحكيم عبد الرحمن إن غنين سعد السعدي دكتوراتي أكربوتا جامعة الأزهر kan kiyasi ko illa ma ta kiyasi safha ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai safha 718 in kana son ka gane kiyasi da yadda ake yin shi sai ka nemi wannan littafin ko ka karanta littattafan usulul fiqh mas'ala ta nawa ta daya mas'ala ta biyu wadda daga gare ta zamu tsaya imamul qurtubi mai aljami' li ahkamil qur'an da yazo karkashin wannan aya sai ya kawo mas'aloli amma bari mu kawo mas'ala ta biyu ba za mu kawo ta farko ba sai yake cewa istadalla bi hadhihi al-aya wannan aya ya kafa hujja da ita man nafal qiyasa wanda yayi inkarin qiyasi wa hadha ba'idun kana ji imamul qurtubi yace wannan yayi nisa fa innal qiyasa dalilullahi ta'ala domin shi qiyasi dalili ne na Allah don mi fa yakunu at-tahlil wa at-tahrim min Allah ta'ala sai ya zamanto asalin kenan haramtawa da halatawa daga wajen wazo wajen Allah inda wujudi dalalata nassiha na inda wujudi dalalatin nasabaha Allah ta'ala alal hukmi in an samu dalala hujja kenan ma'ana wadda take hada nassi da mas'alar fa in khalafa fi kawn al qiyas dalilan lillahi ta'ala fa huwa khurujun an hadha al gharad kenan in mutun yace a'a qiyasi an gane ko bai daga cikin dalili na Allah subhanahu wataala yace fa huwa khurujun an hadha al-ghardi wa ruju'in ila ghairihi kaga ya tashi daga kiyasi sai yaje ya kama wani abu can daban sai ya koma kame kame shine abin da yake son ya ce kamar game da abin da ni fahimta ƴan uwa me ake son a ce nan zahiriya ka karanta su shi ibnu hazm ba shine mai mazhabar zahiriya ba mai mazhabar zahiriya suna ne daudu zahiri an gane ko shi ibnu hazm ya zo ne ya yata wannan abin nan yayi shi ya tallata mazhabar kwarai yana da littafi al-muhalla bil athar muna ganewa to abin da nake son mu fahimta shi ibnu hazm ya rayu ne a andalus ibnu hazm al-andalusi da yayi rikici da malamai sai da aka kone littafansa wannan ya sama sai mi sai ran shi ya ƙara baci ka san in kai ma mutum abin da bai dace ba to inda yana riga maka yanzu fa ko haka nan bane sai ayi ta ta kare ko haka nan bane eh in mutum ya ga ka kai shi bango to sai a yi ta ta ƙari shi yasa kullum in kana mu'amala da mutane ka zan mai ragowa wanda duk bai da ragowa bai da reserve in ji masu faransanci wallahi za ka gane kurinka in kace za ka iya taka kowa to kuma kowa zai iya taka ka in kana da ragowa ko an so a kuma ya taka Allah zai baka kariya mutanabbi yace man yuhin yashalul hawanu alaihi ko ko manyahun wanda ya rena kanshi to yashalul hawanu alaihi sai wulakanci yayi mishi mai sauki da ka rena kanka sai kowa ya rena ka ko ko manyuhin wanda ke wulakantar da mutane to yashalul hawanu alaihi yi masa wulakanci sai da mutu abu mai sauki yace wa mali jurhin bi mayyitin ilami gawa ba ta jin ciwo radadi dan gawa tana da kurji ko da tana jin radadin shi to in kana ma mutane wulakanci in an yi ma bai dace kai mi ba bai dace ka ji zahi ba ko ba ka bane ko ko in kai baka kamma kanka ba kai rena kanka to dan an yi ma walakanci kakka jimi kakka ji ciwo don kai ka fara dole sai ka san ciwon kanka muna garewa to dan haka dai wannan ba hujja bace ga masu kori kiyasi daga nan na ƴan qur'aniyuna sun ka biyo kaga in attabi'u illa ma yuha ilayhi sai ai annabi ba komai ka bi sai wahayi dan qur'ani ce to sai wahayi shi ko dan zahiri ya ce a'a ma yuha ilayya qur'ani da hadisi amma bu sai da kiyasi ba dan haka kiyasi babu shi sai su ta dauko mas'alolin da in aka zo tattaunawa wallahi babu mafita shi yasa in kana son kai maganin wannan ka karanta usulul fiqh ka karanta qawaidul fiqhiyya an gane ko sai ka gane akwai kiyasi yanzu zan baka misali alarama akwai wata hura nijar sunanta dakkeri kasan dakkeri eh kasan dakkeri ko kan dakkeri ba hurar jaddawa dawa ja ita ake ce ma hurarta sai a ce mata dakkeri ko ba karan bane da likitoci sun ce ma mutum kana da diabetes sai a ce ka daina shan hura hatsi ka sha ta dakkeri ko ba karan bane to alaramma ni duk dai cikin qur'ani ga dai qur'ani alaramma nan ni wallahi cikin qur'ani ban ga inda Allah ya ce ishrabu dakkeri ba na wanda ga cewa babu kiyasi an gane ko ina da Allah ce ka a sha dakkari ko a sha dakkari babu shikenan kenan haram da mu sha dakkari sai mun ga aya akwai wani mantur suna ne seko seko tsohon mantur babu ayar da ta ce ko hadisin da ya ce ka sa seko ko ba haka nan bane akwai wata salula sunanta ni sunanta Samsung ko Tecno babu ayar da ta ce ai amfani da salula to yanzu ya zamu yi a'a kaga sai an koma zuwa ga kiyasi da al'adilla al'amma huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a wa sakhkhara lakum ma fis samawati ma fil ardi jami'an minhu shi yasa kada ka ji malamai suna fadin magana baka san dalilan su baka ce babu shi dan in kace haka mace kaza ai sai mu ce maka ina na annabi sallallahu alaihi wasallama ko ayata ce ya ayyuhal ladina amanu ilbasu gizna in babu to bai sace musa gizna ba wannan ha ilimi ne a shi yasa ɗaya daga cikin malamai usulul fiqh na wannan zamanin Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahmatullahi alaihi rahimallahu jami'al muslimin ya tattauna a karkashin wannan mas'ala ya kawo misalai da dama da suke bata mazhaba ta zahiriya kadiba cikin al-azb an-namir a cikin suratul an'am in attabi'u illa ma yuha ilayya qul hal yastawi al-a'ma wal basir sannan kuma a cikin suratul a'raf a cikin al'adbun namir wajen qala ma man aka Allah tasjuda iz amartu sannan cikin suratul an'am ina ganin a can cikin suratul suratul an'am wajen qul la ajru fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amu ya tattauna akan raddi ga yan zahiriya sai mun yi hattara da wannan cewa kai sai kaga abu karara to wannan kamar yana nuna karatun ka bai yi nisa ba a'a ko ba a same shi karara ba in za a iya kiyasi to yayi Allah bai ce ba kada ka daki iyayenka a cikin alkur'ani sai ce fala taqul lahumu uffin to sai mutun ya kabar ya kwashi bawan shi da mari sai a ce wane mi addalli haramun ne sai ce a cewa an kai fala taqul lahumu uffin ba a ce wala tadribuhuma ba hankali yana dauka wannan li anna ad-darbu ashad muna ganewa a cikin suratul baqara shankiti yake cewa da Allah subhanahu wataala ce fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra idan mutun ya aure mace bayan an yi mata saki uku ko ba haka nan bane kenan ba za ta halatta ga mijinta ba sai ta yi sai ta aure wani namiji ko ba haka nan bane kuma auren ya zama to ingantacce ba na hadin kai ba ko ba haka nan bane to sai shankiti yace to ga yan zahiriya to sai mutun ya aure mace bayan sun shekara goma mijinta ya mata saki na farko saki uku an gane ko bayan mata suki uku sai mijinta ya mutu amma ku shekara su goma tana koma ga mijinta farko ba ta komawa kaga in zahiriya zaka aiki ba sakin ta eh ba ba ta komawa alhali ko tana yiwa shekaran nan goma ai ba taki guda yayi mata ba ko ba karan bane to ga yan zahiriya ko su yarda akwai kiyasi a ce tunda mutuwa kamar saki take kamar da malaman fiqh sun kace wal mautu kaddukhul ko ba karan bane idan mutun ya aure mace sai ya mutu to ko ba kai ta gidan shi ba tana dan matsayin mata tai kuma za ta gare shi kuma za ta yi idda dalili kuma matar shi ce da ko ba a kai ta gidan shi ba wani bai da izinin ya kai mata zaki ya aure ta mun ji wannan da kyau to don haka dai cewa babu kiyasi ba gaskiya bane sai dai kiyasi akwai kiyasi sahihi akwai ka'idodinsa akwai kiyasi fasidi wannan ya kamata mu fahimce shi don haka ɗaliban nan masu sabrin cewa abu kaza babu shi a'a tana yiwa bai zo na si karara ba amma ana iya istidlali a fitar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yabulanna ahadukum fil ma'i ad-da'im an gane ko ko kuma a wata riwaya ar-rakid ko ba ka nan bane yace kada kai fitsari to sai wani mutum ya zo ya ɗauko tano na ruwan na fitsari sai ya zuba misali kamar da shinkidi yake cewa tano mun san tano ko ko dro ake cewa ko drama ake ce mishi tano ko da faransanci to sai ya ciko ya zaka ya zuba sai an ka ce wani lafiya ya ce a cewa ila ya bulan na ahadukum kakkai fitsari amma in ka zuba mai yawa babu matsala hankali yana ɗauka ai tun da an hana kai ka yi fitsari ɗan kaɗan balantana mai yawa to don haka don Allah ɗaliban ilmi mu ba mu yadda ba mutum shi kafa hujja da nassin da bai inganta ba hadisi sai ya inganta ake kafa hujja da shi amma kuma yanzu alkur'ani ya ƙare sauka hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun ƙare su waɗanda sun ka inganta suna za a aiki da su wasu abubuwa na iya zuwa in ba ta hanyar kiyasi ba ba za a iya mi ba ba za a iya samun su ba an gane ko yanzu misali wani mutum zai yi la'ani da mata tai ko ba ka nan bane an samu sabani misali zai yi la'ani da matarsa sai mu ce to yanzu mu muna neman sunan shi cikin Qur'ani sai in aya ta sabka zamu aiki da ita ko ko a'a wannan aya da ta sabka zamanin manzo Allah sallallahu ta isa ta isa saboda qiyasi zamu yi al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab mun gane wannan da kyau don haka da haka na za ku yakar wannan tunani na cewa kai sai kaza masallacin manzan Allah sallallahu alaihi sallama an yi shi da siminti to yanzu sai mu ce ba mu sallara sai cikin matse a tun da manzan Allah sallallahu bai ce ba Allah bai ce ba a gina masallaci da siminti kenan siminti haramun ne hula ita ma haramun ce irin wannan tun da manzan Allah sallallahu babu nasin da an ka ce ai irin wannan hula zannabuka da ake kiranta kowaye ta Allah irin waɗannan abubuwan ɗaliban ilimi mu dage mu nemi ilimi mu daina cece ku ce na abubuwan da ba su da amfani akwai abubuwan da baka samun musu suna amma akwai ƙa'idodin da ake amfani da su don fitar da hukumce-hukumcen su a cikin alƙur'ani daga alƙur'ani da kuma sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ta inganta mun ji wannan da kyau Allah mu ji aya ta gaba lokaci yana tafiya wa ma dhannu alladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba yawm alqiyamah وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون ما شاء الله وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ابن عاشور يتي عطف على جملة قل أرأيتم وقع آية تنا مثلا أطفي أكن قل أرأيتم يتي فهو كلام magana ce gairu dakhilin fil qawli al ma'mur bihi bai shiga cikin wancan qul ba tare da cewa duk cikin qul din yake walakinahu ibtida'u ibtida'a khitabin li jami'in nas ma'ana nan wata magana ce da ta shafi kowa da kowa kenan sai ta koma tana da alaka da waccan ya ayyuhan nasu an gane ko kenan kamar ta shafi kowa wannan shi ne abin da ake son a ce yana son ya ce bata shiga ba amma in ka duba yana iya shiga cikin shi qul ma dhannu alladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba yawm alqiyamah abin da sa ibnu ashur yace ma'ana bata shafi wancan ba saboda alladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba yawm alqiyamah ba su kadai bane ko ba kadan bane kenan waga aya ta shafe su ta shafi mi ta shafe waɗanda ba su ba amma in ka duba ni a fahimta ta wallahu alam tana cikin qul din nan qul ara'aytum qul ma dhannu alladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba yawm alqiyamah wallahu ta'ala a'lam to wa ma dhannu alladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba yawm alqiyamah anan idan muka duba in ka diba cikin littafin ad-durrul masun fi ulumil kitabil maknun na as-saminul halabi da kuma mu'jamul qira'at na ustaz na Dr. Abdullatif Al-Khatib sun kawo kira'o'in da suke karkashin wannan aya kira'o'i wato shadda da kuma kira'o'i mutawatira suke cewa a karkashin wannan aya wa ma dhannu alladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba yawm al-qiyamah qira'a mutawatira shine wa ma dhannu sai ma ta zamanto ismu istifhamin mubtada dhannu ismu istifhawato dhannu ismun mustafhamun anhu kenan khabarun wallazina mudafun ilaihi kenan ma'ana tambaya ce Allah yake yi ma dhannul ladina yaftaruna Allah al-kadhiba yawm al-qiyama kenan ma ita ce matsayin mutada ayyu shay'in yace wal ma'ana kamar yadda Abu Hayyan yace ayyu shay'in dhannul muftarina yawm al-qiyama wani irin abu ne zaton waɗanda sun kai kirkira ƙarya zuwa ga Allah subhanahu wataala an gane ko kaga tambayar tana mi ta zo a dunkule amma tana da mi tana da hatsari muna ganewa tunda an ce menene zatonka ranar tashin alkiyama game da waɗanda suka yi mi suka kirkirkariya suka jingina ma Allah sai an kai shiru ka kusan akwai magana ko kai ne kace magana da mutum kace da kaza da kaza sai kace ha sai kai shiru ha din nan duk ta yi hatsari billahi lazi akwai riwaya shadda wa ma dhanna alladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba yawm alqiyama sai sun kace to wannan qira'a shadda ma istifhamiyya ce shi ko dhanna fi'li madhi ne ko kenan ma ay ayyu shay'in ko ko ayyu dhannin dhanna alladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba yawm alqiyama wani irin zato ne suka yi zato ga Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an fahimce ni shi yasa sun ka ce gama istifhamiyya ce amma kamar ta zo matsayin masdar an gane ko domin ma istifhamiyya tanubu anil masdar taqulu ma tadribu zaidan ay turidu ay darbin tadribu zaidan ma'ana wa ma zannu alladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba yawm al-qiyama menene zaton wanda sun wadanda suka kirkiri ƙarya sun kin jingina ta zuwa ga Allah ranar tashin alkiyama kaga Allah bai ce a duniya ba saboda mutane suna iya ƙarya a nan duniya su yi su tsira su sha gashi nan ana ta tafka ƙarya a cikin kafafen yada labarai a ina a ina ga ta nan ƙarya ta game ko ina to amma ranar tashin alkiyama ha yaya zamanin zai kasancewa sai Allah cewa ma zannul ladina yaftaruna ala allahi alkadhiba yawmal qiyama menene zaton waɗanda suka kirkiri ƙarya suka jingina ta zuwa ga Allah subhanahu wataala a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi ya kawo mas'ala karkashin wannan aya ina fata an fahimce ni sai yake cewa da an ka ce wa ma zannun ladina yaftaruna ala Allahil kadiba yawmal qiyamah yace fa in wato fa in qila idan ka ce qauluhu ta'ala wa ma zannun ladina yaftaruna ala Allahil kadiba yawmal qiyamah tahdidun da ha babba ma'ana tsoratarwa ne in ji malaman zaure narko li'anna yace li'anna fihi mahdhuf domin akwai abin da an ka shafi li anna fihi mahdhufan taqdiruhu wa ma dhannuhum anna Allah fa'ilun bihim yawm al-qiyamah mi suke zaton abin da Allah zai da surar tashi al-qiyama bi kadhibihim da ƙaryar da sun kai fa kaifa yunasibu qawluhu ba'dahu inna Allah lazu fadlin 'ala an-nas ko ba karan bane ma'ana wani mai karatun balaga sai ya ce a to aina akwai matsala in an ce ma dhannu alladhina yaftaruna Allah al-kadhiba yawm al-qiyamah ai wannan magana tana bada tsoro ko ba karan bane to maimakon a ce inna Allah lazu azabin sai aka ce kuma inna Allah lazu fadlin kaga ya kamata in kana a makami na tsoratarwa ya zama to tsoratarwa zaka yi amma in ka ce a mi suke zaton Allah zai yi da su sai an ce kuma Allah mai falala ne kaga wannan sai ce a to kenan nan kamar babu munasaba tsakankanin su ina fata an fince ni sai yace to qulna huwa munasibun an gane ko wannan magana ta dace li anna ma'anahu abinda ake nuhi anna Allah lazu fadlin 'alan nasi Allah mai falala ne akan mutane haisu an'ama alaihim saboda Allah ta fuskar Allah yayi ni'ima akan su bil aqli Allah ya ba su hankali wal wahyi Allah ya musu wahayi wal hidayah kuma Allah ya wato ya musu ni'ima ta shari'a wata'akhuri al'azab kuma Allah ya musu ni'ima da jinkirin azaba wata zo ta halakar da su ba wa fathi babi tauba kuma Allah ya buɗe musu ƙofar tuba dun ni'imomi ne na Allah fa kaifa yaftaruna ala Allahi al-kadhiba ma'a tawafiri tawafuri ni'amihi alaihim duk wanga abu da Allah ya muku kuma a ce kuna ma Allah ƙarya shi yasa an ka ce inna Allah la zu fadlin ala nasi dan an ce ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin duk Allah ya muku wannan to kuma inna Allah la zu fadlin ala nas kenan ashe saboda an hankalta ma falala Allah da yayi musu shi yasa an ka ce inna Allah la zu fadlin ala nas ba wai an hankalta ma kawai shi dai ba wa ma dhannu alladhina yaftaruna ala Allah al-kadhiba yawm al-qiyamah mun gada wannan da kyau to kaji abinda ya kawo yanzu sai mu je zuwa ga ɗaiɗaikun kalimomi wa ma zannu alladhina yaftaruna ala allahi alkadiba yawm alqiyama mai jalale ne yace menene zaton waɗanda sun ka kirkiri ƙarya sun ke jingida ta zuwa ga Allah ai ayyu shay'in zannuhum bihi wa da irin zato ne suke yi ma Allah yawm alqiyama ranar tashin alqiyama an kira shi yawm alqiyama saboda dalilai daban-daban asalin shi yawmal qiwama ne domin qama yaqumu ne saboda kasra ta gabace shi zan kawai da shiya'un mala abdullahi wasu sun kace saboda mutane suna tsayuwa gaban Allah yawma yaqumun nasu li rabbil alamin mutane su gaban Allah wasu kace a'a domin an kira shi yau abin nan saboda hisabi zai tsayu rabbi ghfirli wali walidayya yawma yaqumul hisab to duk dai koko yau mai ya kumu suku abin nan sukun hisab ranar da kasuwar hisabi za ta tsayi da dai sauran maganganu da malamai sun ka fada to ma zannan lazina kafaru abin nan ayyu shay'in zannihim bihi yawmal qiyama ay ayuhsabuna ay ayahsabuna in ji mai jalali ne suna zaton annahu la yu'aqibuhum suna zaton Allah zai kyale su a'a la yace wannan ba zai yiwa ba inna allaha lazu fadlin ala nas lalle tabbas allah mai yawan falala ne ga mutane walakinna aktharuhum sai ce mi inna allaha lazu fadlin ala nas lalle allah mai yawan falala ne ga mutane ko bi imhalihim Allah yana musu jinkiri wal in'ami alaihim kuma Allah yana musu ni'ima walakinna aktharuhum la yashkurun sai dai da yawan su ba sa gode ma Allah a cikin littafin at-ta'birul qur'ani na ustad doktor fadil salih samar ra'i a safha wato ta 284 sai kawo wata mas'ala bari mu ji abin da yace saboda dadin wannan mas'ala eh a safha ta 284 alaramma yace Allah ya ce inna Allah lazu fadlin ala nasi walakinna aktharan nasi la yashkuruna a cikin suratu ghafir a cikin suratu yunus yace inna Allah lazu fadlin ala nasi walakinna aktharahum la yashkuruna kaga annasi biyu a cikin suratu ghafir amma cikin suratu yunus annas na farko damiri kuma na biyu yace fa azharan nasa sai Allah ya bayyana kalima ta annas fi ayatil mu'min kina a cikin aya ta cikin suratul mu'min tunda suratul ghafir ana kiranta suratul mu'min wa azmarahum kuma sai Allah kawo shi fi ayatin yunus cikin suratul yunus na biyu sai an ka kawo damiri me hikima me yasa ba a kawo annasi annasi duka guda biyu a cikin suratul yunus sai ya ce fa amma qauluhu fi suratul mu'min da Allah ce walakinna aktharan nasi la yashkuruna fa innahu mahmulun alal ayati allati qablahu ayoyin da sun ka gabata zaka kalla wa hiya qauluhu la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakinna aktharan nasi la ya'lamun kuma wa qala ba'dahu inna as-sa'ata la'atiyatu la rayba fiha walakinna aktharan nasi la yu'minun thumma jaa inna allaha la dhu fadlin 'ala an-nasi walakinna aktharan nasi la yashkurun ma'ana uslubin surat shine sunan annas Allah bai cika kawo shi damiri ba a cikin suratul ghafir sai ta dauki uslubin bayyana annas annas annas annas qarara yace fa azhara dhikran nas kama azhara kama azhara fil ayatayn qablaha lil mushakala mushakala wal mula'ama shine dacewa ko kuma kamanceceniya yace walaysa kadhalika al-amru fi surati yunus amma a cikin surati yunus ba haka nan bane yunus alaihi salam alaihi wa ala nabiyyina afdalus salati wa atammu taslim yace eh لأن الكلام هناك بني على الإضمار في الآية المتقدمة دومين أتكين سورة يونس أسلوب تياجنني أكم بي أكن ضميري ألا ترى أنه قال تعالى مخبرا عن من يدخل من الظالمين النار ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون فانقضى هذا الكلام واستأنف خبر واستأنف خبر خبر عن القوم الذين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم وقال ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ثم قال بعده ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد, وعد الله مسجمي ولكن أكثرهم kaga bai ce aksaran nashi ba kaga cikin shunus fa admara ma adafa ila aktharahum thumma intaha qawluhu ba'dahu inna allaha lazu fadlin 'ala an-nas walakinna aktharahum la yashkurun kaga ashe ita suratu ghafir uslubin ta bayyana annas annas ita ko suratu mi suratu yunus uslubin ta shine a kawo shi damiri damiri damiri kamar an bi uslubi guda ne shine hikimar caccanzawa kaji balaga ta alqur'ani amma ami a alqur'anance in ta yi ma dadi ho sai ka amsa in ba ta ma ba ma ka aji eh ka san shi wani so shiga a ce an faɗa ya ce bai yarda ba to almuhimmu inna allaha lazu fadlin ala nasi magana ta karshe wadda zamu yi karkashin wannan aya wala kalima ta annas cikin tafsir cikin littafin الوجوه والنظائر نا امام الدامغاني المجلدي نبي صفحه ta 255 bari mu faɗi wannan safha ta 255 a cikin littafin alwujuhu wan nadha'ir na imamu damagani bari mu ji abin da yace yace kalima ta annas tana da ma'ana goma a cikin alqur'ani wani lokaci tana zuwa amma wani lokaci tana zuwa mi khassa yace ma'ana ta farko annas tana nufin mutum guda kawai ake nufi kaga wannan yana bada mamaki ko yace am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlihi an-nasa nan malaman tafsiri sun kace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi suna hasadarsa alladhina qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum yace nu'aym bin al-mas'ud al-ashja'i ake nufi alladhina qala lahumun nas mutun guda ake nufi shankidi yace kuma abin da ke nuna mutun guda ne don Allah ce inna ma zalikumush shaytanu bai ce inna ma ulaikumush shayatinu ba ma'ana ta biyu annasu tana nufin bi yace tana nufin ar-rusulu wa takunu shuhada'a 'ala an-nasi ay 'ala ar-rusul annasu sannan tana nufin mu'minnai an gane ko ulaika alaihim la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'ina to wannan tana da shakka don saboda malamai sun ce duk mutane za su ci kafirai za su tsine makan su kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha amma wanda take nuna mu'minnai walillahi 'ala an-nasi hajjul baiti domin mu'minnai an kace su yi aikin haji annas wani lokacin tana nufin waɗanda sun kai imani da at-taura an gane ko wa idza qila lahum aminu kama amana nasu ko ba haka nan bane kawai yadda mutane sun kai imani kina abdussalam wa ashabuhu wa abdullahi ibn salam annasu wasu kace bani isra'ila ake nufi wa idh qala allah ya isa ibn maryam a anta qulta lin nasi ittakhizuni ko ba haka nan bane ma'ana ta shidda ana nufin mutanen annabi nuhu ahlu safinatu nuh kana nasu أمة واحدة فبعث الله النبيين وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا سنك تمتنا بنوه أكنفي سسك ساباني سيكون متاني كلمة تبقى تنرفين أهل مصر متانا مصر لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون متانا مصر أكنفي نتقص تنرفين متانا مكة وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس ما أنا تترى تنرفين دكا متاني يا أيها الناس اتقوا ربكم ما أنا تقوم تنرفين ودنس متاني أكتما ربيع دمدر وسكبيل filoli ne guda biyu larabawa sun ma'afidu min haifu a fadon nas ai rabi'a wa mudar don wannan lokaci su ne suke yin aikin hajji ka ji kalima ta annasu annasu annasu annas amma a nan alaran makafin ka karanta muna wannan aya shine cewa allazina yaftaruna ala allahi alkadhib ko karan bane sai ka dauke shi kamar da shi almawdu' mi alqur'ani waɗanda sun kai ma Allah ƙarya ka san da wanda ya ma Allah ƙarya da wanda ya ma annabi ƙarya wani nahi eh wanda ba Allah ƙarya to dan haka masu tafsiri fa ka zo ka ce Allah ya ce babu aya akwai matsala ko baka iya baka zo ka yi don dai a jama aya ai ma kabbara wallahi kabbara ne baka anniya ba sai cikin wutar jahannama eh ka ce Allah ya ce kuma kai baka iya ba anan al-mawdu'ul qur'ani sai ka dauke shi waɗanda sun kai ma Allah ƙarya shine mawdu'in ko to yaya sifofin su suke sannan miye hukuncin su ya suke a duniya ya suke a lahira Allah ya ce duk wanda ya masa ƙarya shine wanda yafi kowa zalunci wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiba kuma kadan bane kiyama Allah ce ulaika yu'raduna ala rabbihim wa yaqulu al-ashhadu haula'i alladhina kadhabu ala rabbihim ala la'natullahi ala adh-dhalimin sannan Allah ya ce masu yi masa ƙarya ba su da imani inna ma yaftari al-kadiba alladhina la yu'minuna bi ayati Allah kuma kadan bane sannan kuma waɗanda suke yi ma Allah subhanahu wata'ala ƙarya ba su da imani sannan Allah ya hana haka wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba wa hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allah alkadhib innal ladhina yaftaruna ala Allah alkadhiba la yuflihuna ko ba ka dan bane to kenan sai kai hattara da jingina Allah sai ka dauko duk ayoyin da sun ka danganta waɗanda sun kai ma Allah ƙarya an gane ko akwai waɗanda ana danganta su zuwa ga musulunci wa man azlamu mimman iftara ala Allah alkadhiba wa huwa yud'a ila alislam waɗanda suka yi ma Allah ƙarya kuma Allah subhanahu wataala ya faɗe su ko a lokacin jahiliya akwai su duk waɗanda sun kai shirka sun yi ma Allah subhanahu wataala ƙarya ina fatan fiti domin sun jingina wasu abubuwa ne sun ka ce Allah ya ce Allah bai ce ba gashi nan waje aru lillahi mimma zara'a min alharth wal an'ami nasiban faqalu hadha lillahi bi za'mihim hadha li shurakaina kuma in kai yi fatawa ba akan ilimi ba kai ma Allah ƙarya shi yasa ibnul qayyim littafin sa ilamul muwaqqi'ina ar rabbil alamin ya bude da ayat cewa wato wannan aya inda Allah ce kul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighayri al haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun yace da shirka da yima Allah ƙarya saboda girman su sai Allah hada su wuri guda in kai yi fatawa kace kaza babu ilimi ba kai kokarin ka bane iya kokarin ka baka samu dacewa ba kuma baka da ilimi kai ma Allah ƙarya mu ko nan fatawa yanzu ta zama da kashin shan ruwan fiya wata kana hora sai ce kai kai kai dakata ma na gane inda zaka bari bari yanzu in baka amsa ku dibi akwai fatawoyin da yanzu sai an tara malamai na duniya sannan a fitar da su akwai majma al-fiqh islami na rabitatul alam al-islami da yake makka akwai majma al-fiqh islami na jidda akwai kuma fatawa lajnal hay'at kibar al-ulama ta kasar saudiya akwai majma al-fiqh islami na kasar libya akwai na kasar misra akwai kuma majma al-fiqh islami da yake a kasar india fatawoyin da malami guda bai isa ya bada ba mu ko nan wanda bai iya ma karanta larabcin ba wallahi shi zai cewa wagga fatawa kaji wadda take duk inda ka ta duniya in ka to haka za a samu ta a matsayinka nawa hasbunallahu wa ni'mal wakeel to da haka mu yi hattara wa man azlamu mimman iftara ala allahi alkadhiba wa huwa yud'a ila alislam wallahu la yahdi alqawm adh-dhalimin al ramma lokaci ya kai amma wagga aya tana da daɗi ƙwarai don Allah karanta muna ita wa mata kunu fi sha'anin eh saboda daɗinta
وما تكون في شأن وما تتلو من ال... يا سلام أكوي منه بينا وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن م.
ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين
abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah ya gafarta muna sai watan Ramadan in Allah ya kai mu tsakanin daga karfe uku zuwa karfe hudu insha Allah in an ga wata in muna cikin masu rayuwa tun farko za a fara karatu in Allah ya so in kuma ba mu gani kuma shikenan mun yi wa'azi mun haɗi don Allah jama'a wanda ya je mun ɓata mai da rashi ya himuna nassi na wallahi ya biyo ba son raina na ba subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh